أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى بركة مدداوة hutu da muka tafi na takaitaccen lokaci muna karatun littafin wato wannan risalatun fi da'wati ila Allah na Sheikh Al-Allama Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen ghafara Allah lahu wa liwalidayhi wa lijami'il muslimin mun tsaya a safha ta goma wato sha shida kenan a wannan tab'a da take hannuna insha Allah ta'ala kuma ina ganin wannan shine darasi na hudu kenan darasin mu na wato hudu kenan darasin mu na wato hudu kenan a cikin wannan littafi malam yace qala shaykhul islam ibn taymiya ibn taymiya shaykhul islam ya ce ibn taymiya taymiya ba sunan shi bane an gane ko sunansa abdul halim amma sai ana cewa ibn taymiya wato ya nufi daga gangazaka dan wani dan wani an ce dan wani ba shine sunanka ba ko ba ka dan bane annasu thalathatu aqsam mutane sun kasu gida uku game da kinan sha'anin gaskiya imma an ya atarifa bil haqq mutun ya yadda da gaskiya wa yattabi'a kuma ya bi gaskiya fa hada sahibul hikma wanda shine ake ma amfani da hikma don shi ya yadda da gaskiya kuma ya dai bita wa in ma an ya'tarifa bihi ko ku yadda abin gaskiya ne lakin la ya'malu bihi sai dai mai aiki da shi fa hadha yu'adhu wanda za a ci gaba da yi masa wa'azi hatta ya'mal har sai yayi aiki yace wa in ma an la ya'tarifa bihi ko ku a shi bai ma yadda abin gaskiya bane yace to fa hadha yujadal wannan ana jayayya da shi a tattauna da shi billati hiya ahsan da hanyar da amma fi dacewa li'anna al-jidala fihi domin tattaunawa da shi a cikin wannan al'amarin wanda bai yadda da shi ba mazinnatul ikhdabi abu ne wanda ana sawa zaton ana sawa tsammani ko kuma zai zama to sababin ya sashi ya hushi tunda abinda baka yadda da shi ba da an fara tattaunawa da kai ana son a nuna ba gaskiya ne to shedan zai zo ya fusata ka cikakka yadda ya za a yi a ce mutum ya zo ya nuna maka wannan sai shedan ya kawo maka wadansu abubuwa waɗanda ba kansu ne ake tattaunawa ce maka ai ba ɗan garin kuna ba ba ɗan ƙabilar kana ba ba intellectual na ba kai intellectual na a'a talakkan kana kai ne mai gidan shi sama ƙasa gare ka yake a'a ɗan kana a'a ƙanin kana a'a gashi nan dai sai shi ta ka abubuwan ba a da alaƙa da su abinda ake bukata shan abin gaskiya ne ko ba gaskiya ba amma sai shi kama shekaru ne ƙaramin yaro ne fa to ai haka fir'auna ce ma annabi musa alam nurabbika fina walidan wala bista fina min umrika sini na fata an fahimci wadannan abuwa duka Allah ya mana tsari da su fa idza kana billati hiya ahsan in ya zamanto da hanya ce mafi dacewa hasalat manfa'atuhu sai amfanin shi ya tabbata bi ghayatil imkan iya matukar wato kasancewa ka dafa isra'il kamar tunkuɗi as-sa'il wanda ya zaburo kun ga nan malam yayi amfani da yaren malaman fiqh na asa'il ba sinun ba ne kakkace kuskure an kai bai ce ka daf isa'il ba sai ce sa'il wani sai ce kai kai an yi banna a haka ne abin yake sala shi ne kawai wanda ya zabura to ismul fa'il sai a ce sa'il wanda ya zaburu to cikin ilimin fiƙiu idan mutum ya zo zai kawo mahari ko da makami ko da wani abu sai kan nemi kare kanka sai ya abka cikin matsala to kai nan babu wani abu a kanka an gani ko mutum ne zai halbe ka da kafshu misali ya ja zai saki sai ka duka sai abin ya wuce sai ya bugi wani abu sai ya dawo kanshi sai ya kashe shi babu diya kanka babu kafara kanka mutum ne ya taso da gudu zai kai maka hari na fata abinci zai buge ka wajen bugun nan da zai yi ma sai ka kare kanka misali misali akwai a ce port ko ba haka ba kawai sai ka rufa sai ya buge ta ya kwaɗi kare kanka kai na fata abinci mutum ne tumayo samanka an gane ko yana so ya kawo mahali sai ka sa hannu biyu ka tunkuɗe shi sai kwaɗe mutu ha nan kare kanka kake yi to kaga nan malam ya amfani da wannan in ba ka san fiqh ba ka san yaren malaman fiqh wanda baka gane me ake nufi kenan nan yana nufin cewa sharrin da ke tare da shi kama an tunkuɗe wannan sharrin domin idan mutum ya gurɓace zai zai iya yaɗa wannan banna cikin al'umma ko ku waɗanda suke ƙarƙashinsa zai iya sa su su yi wannan abin mun gane wannan da kyau ya kawo wannan intaha alfatawa fatawa na shekul islam ibn taimiyya mujalladi na biyu shafi na 45 wannan kuma sai mun yi hattara mujalladi na biyu a shafi na 45 a bugun da shi aka yi ma littafin wanda mallan ya amfani da shi domin tana yiwa a buga littafin ba mujalladi na biyu wannan maganar take ba a wani littafin sai ta zama to mujalladi na uku za a same ta ko na farko saboda buga littafi ya bambanta shi yasa kenan sai ka rike in littafin da malam yayi amfani da shi tunda fatawa Sheikh Islam Taymiya wani lokaci a buga ta mujalladi 20 wani lokaci 40 to kaga idan wanda ya amfani da shi da naka iri ɗaya ne sai ka sami maganar idan ba ɗaya bane to baka samu shi shi yasa nan da malam yayi amfani da kitabi na kaza inda an ka tattaro fatoyin shi na da'awa to kaga nan in babi babi ne a babi na kaza yafi sauki da ka kawo safha da juz'i don safha da juz'i suna iya canzawa amma babi an gane ko bai cika canzawa na fata ana fahimta ta malam yace to kenan intaha magana ta kare wanga arifun da ha babba ma'ana intaha abinda nake so in cira to na magana daidai biyan bukata ta ya isa an gane ko malam yace to fa inna silkal mat'u shiga salaka da arifin ya shiga ma salakakum fi sakar kuma bi ya shigar da ku a cikin sakar kenan salaka yana dauka shiga ka shiga da kanka ko salaka ka sanya wani fa inna silkal mat'u lalle shigar wanda an ka kira kuma a silku wani lokaci ana nufin waya irin wannan waya da muke amfani da ita ba waya ga ta salula ba waya ta wuta ana kiranta silk an gani ko ko kuma zari wani lokaci sai a ce silk fa inda silkal mad'u shigar wanda ake tattaunawa da shi ba'dal jidal bayan an tattauna da shi billati hiya ahsana kuma tattaunawa wadda ita ce ta hanya mafi dacewa hiya ahsanu sabilul adli billati hiya ahsan sabilul adli an gane ko hanya ta ta adalci wa ahsanu sabilul adli wato fa inna silkal fa in salakal mad'uwa fa inni fa in salakal mad'uwa idan wanda an ka kira fil madini idan ya shiga ba'dal jidali bayan an yi jayayya da shi billati hiya ahsan ta hanya mafi dacewa sabilal adli ya kama hanya ta adalci kinan sai a taqdim wa ta'khir asalin maganar fa in salakal mad'uwa sabilal adli ba'dal jidali billati hiya ahsan larabci ne to akwai at-taqdim wa ta'khir in baka gane wannan ba sai ka ga magana tarihi ce shi yasa da yake muna karatu sai da mun ka kai can sai mun ka gane ayayi at-taqdim wa ta'khir to in wani bai gane ba haka da za ya sai ce yalla mallan bai da dai ba ne ban gane wurin da kyau yace to wa atarafa bil haqqi yayi wato ya amince da gaskiya ya karbi gaskiya wa az'ana lahu yayi kankan da kai an gane ko wa illa in ba haka ba in taƙanna ma'ahu ila alhalatin rabia sai mutu shi zuwa ga hali da uku kina in duwa ga hali guda uku da muka faɗa ba su yi amfani ba to sai mutu zuwa ga hali na hudu an gani ko? to nan malam ya yi wani uslubi ba kuwa ke gadi shi ba in sharaɗi na an gane ko yana bukatar jawabi to cikin larabci akwai abin da ake kira alhassu shafi abu cikin ƙur'ani yana da yawa cikin hadisai yana da yawa cikin lugar larabci yana da yawa cikin shari'a yana da yawa imamu suyuti a cikin littafinsa al'itkan fi ulumin ƙur'an ya yi babi na alhassu wajen al'itnab wal ijaz akwai wata wata masters ko majistar da aka rubuta a ƙasar libya alhassu fi a salibin lokacin arabiya mutumin na ƙasar libya ne amma a jami'atul azhar ya yi rubuta wannan masters in baka gane an shafe wani abu ba nan ma suka haɗu da matsala mun ji wannan da kyau ana iya shahi harafi ana iya shahi fi'ili ana iya shafe jumla ana iya shahi ma jumloli masu yawa karatu ne mai tsawo babu lokacin da zamu gabatar da shi amma anan abin da ke son in ji in ya kama hanya ta adalci bayan an tattauna da shi sai sai malam shi abinda ke so ya ce maka in ya kama hanya magana ta ƙari amma bai kawo shi to ya gamu gani sai ce wa illa kenan ko in ko bai yadda ba to yanzu in ta kalla amma ya shafe jawab na in sai ka kaddara shi na fata mutunci Allah ce ya ayyuha alladhina amanu in ja'akum fasiqun bi naba'in fatabayyanu kaga fatabayyanu shi ne jawabu shar ina fata ana fahimta tunda shi ne jawabin shart ai magana ta rage ta kare an kawo shi to ya an shafe shi kuma sai ka kaddara shi na fata an fahimci kenan in salaka al-mat'uz sabil al-adl an gane ko sai ka ce ma'ana tawaqqafna ko kuma istamar istamarna fi ad-da'wa ala hadha al-minwal shikenan sai mu tafi da shi akan waɗannan sun isa ko iktafaina bi hadhihi alwasa'il fa in salaka almad'u sabila al'adli iktafaina bi hadhihi alwasa'il almunasiba ka huta mun gane wannan ko الحالة الرابعة هذه أكو كنا انتقل معه إلى الحالة الرابعة التي أشار إليها قوله تعالى ودفتر الله سبحانه وتعالى تنونة ولا تجادلوا أهل الكتاب kada ku tattauna da ahalar kitabi illa billati hiya ahsan sai da wata hanya mafi dacewa illa alladhina zalamu minhum sai wadanda suka yi zalunci daga cikin su suratul ankabut aya ta 46 malam yace qala ibn kathir ibn kathir yace rahimahullah Allah ya masa rahama ai hadu an wajhi alhaq shine zalamu kenan illa alladhina zalamu kenan su da suka yi zalunci minhum daga cikinsu mi ake rufi da zalunci a nan ai hadu an wajihil haqqi suka kauce shine hada kaucewa da bijirewa zalika ma kunta minhu tahid hadu suka kauce an wajihil haqqi daga hanya ta gaskiya wa amu suka makamci shine amu kenan an wadihil mahajja daga daidayin hanya hanya wadda addaidai almahajjatul wadiha ne sai an kace wadihil mahajja saboda larabci yare ne mai yalwar salo wa anadu suka yi taurin kai innahu kana li ayatina anida wa kabaru suka ki karbar gaskiya asalin kabura abu ya girma sai kana ganin kabar ya girma da kashi yana ganin shi ya fi karfin ya karbi gaskiya yayi girman kai fahina idin to wannan lokaci yuntaqalu sai a cirata min aljidali daga tattaunawa ila aljalaji zuwa ga jalat aljaldu shine jarunta da jurewa ma'ana zuwa ga ya karshi kenan wa yuqataluna ayake su bima yamna'uhum game da abin da yake hana su wa yarda'uhum yake kwace su kwacewa kenan raddu kwacewa ko tsoratarwa an gane ko shi ne yanzu an kai inda kenan wa'azi bai aiki to haka ne kullum turawa suna cewa ai ba a yaƙi ba a yaƙi musulunci da yaƙi ya za'a idan kun yarda kun karɓi gaskiya shi ke ɗan ahalu kitabi ne in ma ba karɓi gaskiya ba ba ya ƙafu za a yi ba sai an kai gajiya na fata an fahimci jizya nake son cewa na fata na fahimta ta nan abin da ya kamata mu fahimta jizya ake farawa sannan a kai ga yaƙi da ahalul kitabi tana yiwa mallam bai farga bai kawo wannan tana yiwa a'a saboda yana bayani ne ya kawo shi a takaici amma ahlul kitabi in ma sun ki karba sun ki imanin an tattauna sun ki yarda to sai a ce su bada jizya ina fata afinci in sun ka ki bada jizya to sai a yake su ina fata afinci qatilul ladina la yu'minuna billahi wala bil yawmil akhir wala yuharrimuna ma harrama Allah wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqq min alladhina utul kitab hatta yu'tul jizyata an yadin wa hum saghirun ina fata afinci to wannan kuma don mun yi wannan bayanin ba shi ke nuna mu malamai bane ba mun kai ibnu kathir kuma ibnu kathir a a bayani ne na ilimi wani lokaci malami na iya takaitawa ko ya fadada ko ko bai farga bai fadi magana tana bukata a cika ta mun fahimci wannan da ke ko yace to intaha magana ta kare kinan alifun da ha'un ikhtisar ne akai intaha shi yasa cikin bahasi sai kai amfani da mustalah in ka ga dama kai amfani da wanda an ka saba amfani da shi in ka ga dama ka kirkira naka amma can farkon risala sai ka ce in duk kawo harafi kaza ga abin da nake nufi na fata abinci ko ko kai amfani da wanda ake amfani da shi an san abin da ka ci to wa hadhihi alhalatu arba'a wannan hali na hudu qad la takunu tana yiwa ba zai kasance ba min wadha'ifil afrad na daga aikin mutane ɗaiɗaiku ghayra dawi sulta in ba waɗanda Allah ya ba mulki ba li'anna sulukal afrad laha domin ɗaiɗaikun mutane su shiga wajen aiki na yaki idan lam yakunu min zawi sulta in ba su da mulki a hannunsu yahdusu yana faruwa min al-fawda na daga fawda yan an ce fawda shine wato rikicewar al'amura an gane ko sai a samu hatsaniya da hargitsi ma yakunu fihi darrun kathir abinda zai kasance a cikin shi akwai cutarwa mai yawa ko fasadun kabir da banna mai girma domin aikin jihadi dole sai an samu shugaba shi ne zai tsara wa yadda za a yi yanzu matasan da ke cewa ma su je su yi jihadi ba shugaba ba wani tsari su ne za su kafa shugabansu bayan akwai shugaba wanda yake magana da sunan musulmi kaga wannan sharrin da yake faruwa gare shi ya fi yawa da irin abin da suke son su gyara din to bannar da za su kawo ta limka gyaran da suke son su kawo boko haram misali sun ce za su kawo gyara su kafa daular musulunci su yaƙewa su yaƙewa su yaƙewa amma ƙarshe su ba su kafa daular ba ko ba haka ba kuma yanzu dubban makarantun alkur'ani duk sun tashi aiki an watsar da su an kashe dubban maharata alkur'ani an rubuta tattalin arziki na yankin arewa ma don da yawa waɗanda suke samun abinci ta wannan hanyar an cutar da su an rubuta noman musulmi an karya tattalin arzikin wannan yanki bannar da a cikin wannan banda allah ba wanda ya san iya bannar da aka yi na fata ofici ne to kaga duk in baka karanci da abu baka san ga abinda annawi na wanda Allah dora min ga abinda Allah bai dora min ba sai ka tai ka zabura kai abinda kana ganin ka kana son ka kawo gyara sai ka kawo banna ko karshe ka je gaban Allah baka samu amfanin ba shi yasa dole ilimi yadda komi yake da shugaba haka ilimi yana da shugaba na fata ana fahimta ta an gane ko gidan kasu akwai sarkin yan kasu gidan karuwai akwai magajiya ita ce uwar karuwai sarki akwai sarkin sai da kwaya akwai sarkin daba ko shugaban yan daba ko ba karan bane amma sai an ce a aikin addini babu shugaba kowa shi wadabin da ya kaso sai la demokrasi to ko kasa an ce a bar kowa abin da ya abin da shi kaso kasa tana zaunuwa dan me an ka gidan kaso inda a bar kowa shi abin da yake so wani a bar shi ne ya duke mutane ya kashe su me yasa aka gidan kaso aka daure shi da Allah mu dina fata maka lokaci irin waɗannan ababe ya kamata mu san komai yana da doka yana da ka'idoji in ba haka ba su shugabanni 'yan siyasa na kasashenmu wani lokacin sai ana nuna musu cewa a'a a bar kowa na yi sijiya abin da ya ga dama to an ka ce haka nan wani cewa na zai iya ɗauki makami kai an ka ɗauki makamin mulkin naka ma bai zama dole sai an sa malamai waɗanda suke da ilimi su nuna wannan abin kuskure ne a tattauna da su kuma su turawan suke suke turo musu irin waɗannan akidu wani lokaci saboda da wannan ne za su hada mu ci gaba a ƙasar saudiya yanzu 'yan kaso da ake kama masu irin wannan tunanin ana samun manya-manyan malamai suna zuwa gidan kaso a tattauna da su don suna da wani rashin lafiya na daban kamo wa mugu ka aji gidan kaso kai ta bashi tuwo baka gyara matsala da ya kunci ƙarshen ta ma gidan kaso ƙaramin mugu ya haɗa shi da manyanan zai ƙara samun ilimin yin waɗansu lafufuka mun fahimci wannan amma babu abin da ke wace zai lalata virus wanda a cikin kwakwalwa sai ilimi ku kun kamo shi ne kun hana shi aikata kun ba shi tuhu kun gina shi amma wannan dattin mummunar aƙida da ke cikin kwakwalwar shi ba abinda zai ruguza ta sai ilimi zai kai can antivirus na aƙida ya je ya shafe wannan abin yasa kama su yana da kyau in an same su in wadda su mutu fagen yaƙi ba a ɗauko malamai a zauna da su su tattauna su ba da dalilai a basu wanda ya karɓa ya karɓa wanda bai karɓa ba kuma a bashi a ƙasar saudiya ana yin wannan akwai wani littafi da wani malami ya rubuta ya rubuta sunan wani littafin takfiru daulatar saudiya kafirtar da daulatar saudiya ana kiran shi alƙasiri ya nuna daulatar saudiya wadda ta saudiya akan kafirci ne aka gina ta kaga sai a sai wannan littafi a tarraba ma ɗalibai in yanzu nawa sai a watsa shi cikin intanet to in cikin sit-sit ne kaga gwamnati in ta gani sai ta hana in ba ta gani ba shi kenan sai matasa su ɗauka su karanta kuma sai kawo dalilai da shigo ce ai daular saudiya wani lokaci ba su son manzo suna yaƙi da waliyai ko kuma ce a'a ai daular saudiya ɓallewa ta yi daga daular usmaniya ita daular Uthmaniyya lokacin da ita ce daula ta Turkiya mafi yawancin kasashen musulmi suke karkashin ta to sai Saudiya ta yi huruji ta keta kenan ba akan kuma manzo Allah sallallahu ya hana ayi huruji akan hukam to su sun hita akan hukam kin dake sanin su to daula akan kafirci ne aka gina ta don haka a rukuza ta shikenan aga an samu matsala ina fata fahimce ni to dan haka irin waɗannan littattafan dole malamai ko yankunan mu mu ci gaba a rinka samu su a kawo waɗannan shigoyi a faɗa madu'ad a faɗi kuma yadda za a warware waɗannan matsalolin shi ne za mu samu sa'a don in su can sun yi huruji a saudiya nan ma za a samu da zai yi huruji gwamnati kuma in matsalar ta tashi wani lokacin ba ma wanda ya tada ta ake nema ba kai kai da kaka kokari aka shi kai na da a tuhuma a ce kai ma cikin su kuki haka ba a kira ba Allah ya mana mai kyau malam yace to hadhihi hadhihi kayfiyatu da'wa wannan shi ne ta yadda ake yin da'awa min haifin khitab ta fuska alkhitab wato yin bayani kenan biha da ita wanda ake yi ma magana da ita ma'ana wanda ake fuskantar da bayani zuwa gare shi yunzaru fiha an a hankaltawa a cikin wannan ila halil mad'u zuwa ga halin wanda an ka kira bi itibari tahayyuhi in an hankalta shine i'tibar tahayyuhi wato shiriwarsa in an ce wato tattalinsa tahayyu shine shiryawa ma'ana ya shirya liqabuliha dan ya karbi da'awat aw rafdha ko ko ya kyamaci da'awat yayi watsi da ita an gane ko amma kayfiyatu da'wa amma yadda ake yin da'awa min haifu ta fuskar tartibi ma yud'a ilayhi ajerantar da abinda ake kira zuwa gare shi shine ake kira la priority al-ahammu akwai al-muhimmu akwai al'ahammu wannan abin yana da muhimmanci wannan ya fi muhimmanci wanne za a yi to wajen sharri wannan yana ɗauke da sharri wannan yana ɗauke da wannan ne mafi sharri idan ta kama dole sai an yi ɗai wanne za a ɗauka na ƙasa wajen alkhairai sai a ɗauki na sama wajen sharri sai a ɗauki na ƙasa wannan yana rikice abinda ɗaliban ilimi ba sa hankalta ba sai ka kuma cikin ilimi na usulul fiqh ka karanta littafin usulul fiqh irin muzakkaratun fi usulul fiqh ta Sheikh Muhammad Al-Amin Shinqiti da sauran littafin usulul fiqh ko kuma littafin al-qawaidul fiqhiyya an gane ko irin al-qawaidul fiqhiyya na Sa'di littafin shi wanda yayi waƙe ko ko wannan yi wanda ba waƙe ba ya da littafin cikin wannan ilimi ko kuma al-qawaidul fiqhiyya na Muhammad Sidqi Borno muhammad sidqi borno wani malami ne ina ganin na kasar abin da filistin ba borno ba ga tamunin ta najeriya yana da littafi alwajiz fil qawaid al fiqhiyya kuma ya rubuta littafi ma al mawsu'a fil qawaid al fiqhiyya mawsu'a ce shi ne fara rubuta mawsu'a ya tattaro duk qawaid al fiqhiyya na madhabobi daban-daban yi mujalladi 13 ne in ka same shi sai kaga al qawaid al fiqhiyya in ba karanta wannan ilimi ba ka dauko ayoyi da hadisai yanzu ba kana tsalla shi sa rashin sanin ka'idodin shari'a da ulumul ala ya cuta muna kwarai domin nan la priority fiqhul awlawiyat ake kiran shi wani sai cika hayar wani da wani ta fiqhul awlawiyat sai muka yi tsaya a tattauna akwai sallar farilla ko babu akwai sunna ko babu to lokaci ya kure baka isa mun yin nafila tunda an ce kai tahiyatul masjid in ka zo masallaci to sai ka zo sauran raka'a guda wakati lokaci ya fita tahiyatul masjid da kai koko sallar farilla da kamara tunda in ka samu raka'a guda ai ka samu sallah sai ce a'a ai hadisi ya ce in ka zo cikin masallaci sai kai tahiyatul masjid to kana yin tahiyatul masjid da ka ka'ai kuma lokacin sallar farilla ya fita wanne za a gabatar kuma Allah cikin hadisul kursi na cewa ban farlanta ma bawa na wani abu ba wanda da fi so irin abin da ban dora ma bawa na wani abu ba wanda da fi so irin abin da farlanta mishi fiqhul awlawiyat ba shirme ne malamai suke yi ba wata mas'ala da kaka gani wani ya karanta ta shekara 30 yanzu da kacin mata kake son ka yada kanka ba kai wani kokari na fata an fahimci to wannan abu ne mai muhimmanci cikin kowane fage na rayuwa wannan fiqhul awlawiyat ana iya fitar da maudu'i dubu cikin sa dan wani irin an ce fiqh ya san da akwai fiqhul malikiyya akwai fiqhul shafi'iyya akwai fiqhul hanabila akwai fiqhul hanabila da na ahnaf da ma dama ana cewa fiqhul zahiriyya ko manhajul zahiriyya shikenan to akwai fiqhul awlawiyat akwai fiqhul qadaya al mu'asira wal mustajiddat akwai fiqhul nawazil na fata na fahimta ta akwai fiqhul muqaran akwai fiqhul muqabal ina fata mun ji nawa ka sani cikin su fiqhu na suna nan yanzu ana ta bincike a jami'o'i na duniya amma kai in gari ka wadanda su kadai na ka sani kuma duk duniya ba mu iya gamsar da kai ina fata mun ji mubarak salim fiqhul awlawiyat sheikh abubakar mahmud gumi rahmatullahi alaihi wa rahimallahu jami'al muslimin aka tambaye shi da siyasa da sallah wai muhimmanci sai ce siyasa ta hai sallah sai an ka ce eh gumi ya ka harka an ji dadi kali kai sa siyasa aka gamawa da sallah sallah tana cikin rukunin musulunci ko ba haka nan bane shi kuma gumi me yace fiqhul awlawiyat ne amfani da shi idan muka je za a kada ƙuri'a muka je muka yi sallah sai aka liƙe lokacin zabi ba yana nufin in kana iya yin sallah ba kuma kana iya je wa ƙuri'a ka je ka yi siyasa sannan ka zo ka yi sallah ba haka yake nufi ba sannan lokacin sallah da wanda yi ta farkon lokaci da tsakiyar lokaci da ƙarshen lokaci da ciki sun ka yi ta don na shiga cikin layin zaɓe hannu kai ƙarfe uku ban yi sallah a zahar ba ba shi kinu ban yi sallah cikin lokaci ba don ƙarfe uku shi ma lokacin sallah a zahar ne akwai lokacin ta muftari akwai kuma daruri da wanda ya sallah a zahar ƙarfe goma sha biyu da rabi da wanda ya sallah a zahar ƙarfe ɗaya da wanda yi ta ɗaya da rabi da wanda yi ta biyu da wanda yi ta biyu da rabi da wanda yi ta uku da wanda yi ta uku da rabi da wanda yi ta uku da minti arba'in duk cikin lokaci sun kai sai da an yi sun kai ta cikin lokacin farko saboda ka ɗoke makanka wani nauyi ta rayuwa ƙarshen lokaci za ka mutu amma ko ƙarshen lokacin ka mutu inda kana da niyyar ta Allah ba zai kama ka ba don mi dan lokacin nata yana da saura to in ni tafi jefa ƙuri'a ina yin dawo in ci gaba da jefa in ni tafi ne sallah ina yin dawo da dawo in jefa ƙuri'a yayi a'a idan zan tsaya kafin lokacin sallah ya wuce kuma zan samu damar jefa ƙuri'a in sallah ba matsala to amma idan zan jefa ƙuri'a kuma lokacin sallah zai fita akwai matsala to nan wanne za a gabata su balla azhar kai har la'asar ta shigo akwai saurar damar ka samu lokacin sallah azhar cikin lokaci tunda idan ka samu raka'a biyar kafin rana ta faɗi ka yi azuhur raka a hudu ka yi la'asar raka a ɗaya ka same su to yanzu misali idan ka je wajen jefa ƙuri'a lokacin sallah zai fita in ka je ka yi sallah kuma ba ka samun damar jefa ƙuri'a to nan na shek abokan mahmud gumi sai ce a gabatar da mi jefa ƙuri'a akan mi akan sallah duk da yake kocin halin yaƙi an ce a yi sallah lokacin da hali ya kama ko ba ka nan bane to wani bai fahimta sai shiga kamar na farko dai shekan abubakar mahmud gumi ba ɗan siyasa bane ba wani fati gare shi bishin sa faɗin da magana kuma ba yaron ɗan siyasa bane malami ne na addini makoma al'umma ake kallo sai ku je ku je ku ƙuri'a ku je waje ku yi sallah sai a liƙe in ba ku da wakilai na musulunci sai a je a ce lokaci ya ƙuri kawai sai a ba kafirai sai su jagorance ku sai a zo sai a ruguza masallatan da ma kuka salla a kashe ku da ku da ɗayanku a maida ku baya wanne ne kamata a gabatas najeriya duk lokacin da arna suka samu mulki wanda ba musulmi ba kun ka je kun kai sallah amma ba ku je kuri'a ba sai arna ya zan shugaban kasa sai ya tado muku boko haram ya tado muku biyafara ya kakkashe ku da matan ku ɗin kuma ya hana muku sallan ma gaba ɗaya wanne ya kamata a gabatar fiqhul awlawiyat da haka la priority kin da kuma yana hudi ba turawa da sun ka kashi ba musulunci ya jima da wannan duk lokaci mai nisa amma mu ne ba mu tsaya muka fahimci ka'idodin musuluncin ba shi yasa muke da matsala ina ganin wannan misalin ayya isa ba sai mun zarfafa ba malam yace to fa yabda'u bil ahammi fal ahammi sai a fara da muhi muhimmanci sannan a zuwa ga wanda ya kashi mazama mashi muhimmanci da malam ya ce fa yabda'u bil ahammi thumma al muhim da ka hi gari ba mai muhim ya kare da wanda yake mafi muhimmanci sannan ya je ga mai muhimmanci amma sai ce al'ahamu fal'ahamu turan kuma suka ce kama akwai rikici a a bayan an fi da mafi muhimmanci to in ga mafi muhimmanci shi wanga wanda zai zo baya shi ne mai muhimmanci idan an kare da wancan to shi ne mafi muhimmanci ga waɗanda za su zo baya gari shi ba kuskure ba ne malami mun fahimci wannan wa bil ususi sai a fara da ul usus jam'i ne na al wato usu tushen abu allati takunu waɗanda suke kasancewa kalmuqaddimat su zaman to muqaddima riba ba a abin da zai su in ga foundation sai an ƙari sannan aka gini duk wanda ya aza gini babu foundation akwai matsala duk wanda ya foundation ba mai kyau ba ya aza gini akwai matsala wayan taqilu bil mad'u'i ilaiha zai cira ta daga wanda ake kira marhalatan marhala mataki-mataki daga wannan mataki a tashi zuwa ga wannan mataki malam ya ce misalin zarika misalin wannan idan aradna an nadu wa shakhsan idan muka yi niyyar mu kira wani mutum yunkir wujudal khaliqi wanda yake inkari yake musun akwai Allah subhanahu wato wanda yake ya wato tsarkaka kina lil iqrari bihi muna son mu kira shi zuwa ga tabbatar da kina akwai Allah an gane ko annaduwa lil iqrari sai ka gane abinda ake nufi kenan shi lil iqrari yana da alaka ne idza aradna wato yunkira kenan yunkira al iqrar bihi an gane ko koko aradna annaduwa lil iqrar bihi annaduwa shakhsan lil iqrar bihi ya tabbatar da cewa akwai Allah wa ibadatihi kuma ya bauta ma Allah tunda iya da akwai ubangiji kuma ubangijin sani ya umarce su ya turo manzo ai dole ya yarda cewa abota ma Allah wattiba'i rasulihi kuma bi manzonsa wanda bai yarda da akwai Allah ba ai zancan ma a ce mai akwai manzon Allah ba bai takuta su ba fa inna na mu nabda ma'ahu za mu fara da shi bi ithbati wujudil khaliq sai mun tabbatar mishi da akwai Allah mu bashi dalilai al adilla al aqliya wan naqliya idan mutum wani lokacin ba musulmi bane zancan ma ka bashi dalili na shari'a bayyana kamar ayat qur'ani to shi bai imani da qur'ani in ka kama hadisi bai yadda ba to sai ka kuma zuwa ga al'adillan akliya dalilan da hankali ma ya yadda da su kuma ko ƙura'ani yana amfani da su an khuliqu min ghairi shay'in am humul khaliqun shin an halicce su ba daga komi ba kwata kwata ina fata afinci akwai fassara am khuliqu min ghairi shay'in shin an halicce su ba dan komai ba kina an halicce su ne ba dan umurce su a halisu ba haka suke sa tsammani ko ko an khuliqu min ghairi shay'in shin banza ce kwata kwata ta hadu ta yi su am humul khaliqun ko ko suka ni cika wannan su kaga ba su yarda ba banza za ta yi abu domin ita ba komai bace balle ta yi wani abu ba su yarda da cewa su suka halici kawunan su ba dole ko sai sun yarda akwai wanda yesu shine Allah to in ku sai da shi ya halicce su to wajibi ne su bauta mishi kaga a hankalci nan qur'ani ya tattauna da su mun fahimci wannan malam yace wadalika wannan bisiyaqil adillatil aqliya sai mu koro da dalilai ko ta fuskar dalilai al aqliya waɗanda hankali ya yarda da su wa darbil amfila da buga mishi misalai al hissiya waɗanda yake gani kurukuru an gane ko ala wujudil khaliq akan cewa akwai Allah subhanahu wanda yake ya tsarkaka hatta yuqirra sai ya tabbatas wa ya atarifa bihi ya tabbatar da cewa akwai Allah wa bi annahu wahdahu al-khaliq ya tabbatar da cewa Allah shi kadai ne yayi halitta la sharika lahu bai da abokin tarayya a cikin ibadarsa ko a cikin zatinsa ko a cikin sifofinsa ko a cikin sunayensa ko cikin ayyukansa in wannan ta samu thumma nantaqilu bihi sannan mu cirata da shi ila ithbati uluhiyyatihi zuwa ga tabbatar da cewa Allah shi kadai kamata a bauta masa wa wujubi ibadatihi kuma wajibi ne a bauta ma Allah shi kadai li anna iqrarahu bir rububiyya domin idan ya tabbatar da cewa Allah shine rabbu al khaliqu al maliku al mudabbir shine wanda ya yayi halitta kuma ya mallaki komai kuma ke tafiyar da komai yastalzimu in mutun ya yarda da wannan ya lazimtar mishi iqraruhu bil uluhiyya yarda cewa shi kadai kamata a bauta mishi walidhalika mana yace saboda wannan ne yurattibuhu Allah alaihi an gane ko sai Allah ya jiranto da irin wannan tsarin kenan Allah ya jiranto mishi shi wanda ake ima da a wanda bai da akwai Allah ba wanda ba mutum guda ake nufi ba kowa ne ne ba shi fil qur'ani a cikin alqur'ani ko ko yurattibuhu alqur'ani irin wannan uslubi Allah ya jiranto shi ka qaulihi ta'ala kamar inda Allah ya ce ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum ya ku mutane ku bauta ma ubangijinku allazi khalaqakum wanda ya halice ku wallazina min qablikum don suka gabace ku domin in kun yarda shine ubangijinku to ku bauta mishi suratul baqara ayata 21 wa yunkiru subhanahu Allah yana musu madaukakin sarki wanda yake ya tsarkaka alaman ashraka bihi ga wanda ya shirka da shi an gane ko man la yakhluqu yayi shirka da shi ga wanda baya halitta kenan ashraka bihi man la yakhluqu ashraka an gane ko sai kawo bihi don ita mannan matsayin mafulun bihi ce yayi shirka da shi da wanda baya halitta ka kaulihi ta'ala kamar inda Allah ce ayushrikuna yanzu suna yin shirka da Allah ma la yakhluqu shay'an abinda bai halicci komai ba wa hum yukhlaqun kuma su halitta su an kai ha tunda wanda bai halicce kamar me zaka bauta mishi suratul a'raf ayat 191 wa qawlihi ta'ala da kuma fadar Allah subhanahu wata'ala wattakhadhu min dunihi alihatan sun rike abin bauta la yakhluquna shay'an bisu halicci komai ba wa hum yukhlaqun su halitta su akai wala yamlikuna li anfusihim darra ba sa amfanawar kansu da komai an gane ko balantana wani wala naf'an ba sa amfanan makansu wani abin amfani su jawo makansu wani amfani wala yamlikuna mautan bisu mallaki mautan ba mutuwa su kashe wani wala hayatan koko rayuwa su rayar da wani wala nushurin kuma ba su da izinin in an mutu su tayar da mutane kenan wannan nuna maka cewa wanda yake da irin waɗannan sifofin almu'ahilat an gane ko abubuwan suke nuna cewa Allah shi ne ya cancanta da abota mishi don shi yake kashewa yake rayawa kuma shi ne in mutane sun mutu zai tayar da su amma wanda bai da wannan gumki ko kuma dan adam bai dace ka bauta mishi mun ji wannan ko malam yace to thumma nantaqil sannan mu cira ta bihi da shi ila ithbatin tsariƙa ila ibadatihi mu nuna mishi yadda ake tabbatar da hanya zuwa ga bauta ma Allah wa wujubi suluki ha kuma ce dole sai ya bita wa hiya tariqur rusul ita ce hanya ta manzanni alladina arsalahum Allah ta'ala wadanda Allah ya turo su ila khalqi zuwa ga halittu wa ayyadahum Allah ya karfafa su bil ayati da ayoyi li yu'allimul khalqa don su manzannin nan su sanar da halittu bayan Allah ma yanfa'uhum abin da yake amfani su min umuril ghaib na al'amarin da ya koyo na gaibi wa yubayyinu lahum su bayyana musu kaifa ya'buduna Allah azza wa jalla ya za su bauta ma Allah li'anna al'ibadata domin ita ibada haqqun lillahi ta'ala haqqi na Allah shi kadai awjabahu ala ibadihi Allah ya wajabta ma bayin shi ala alwajhi alladhi yardahu anhum ta fuskar da Allah ya yarda da abota mishi an gane ko yayyar raba wato bayi kenan su bauta mishi wala yumkinuhum ma'rifatu dhalik kuma bayyuwa su san haka illa an tariqir rusul sai ta fuskan manzanni fa idza aqarra idan mutun ya tabbatar da cewa bi annahu la budda fi ibadati llahi cewa dole ne wajen wajibi ba makawa sai an bauta ma Allah an tariqir rusuli kuma la budda fi ibadati llahi ko min tariqin sai an samu wata hanya yasiru alaihi wanda za a tafiya akan shi wala yumkinu ma'rifatu zalika kuma bai yiwa ka san wannan hanya illa an tariqin rusuli sai ta fuskar manzanni in taqalna bihi sai mu cirata da shi ila tariqin akhas ga wata hanya kuma mafi wato keɓanta wa huwa tariqur rusul ita ce hanya ta tariqur rasul shine hanya ta manzo al-mu'in wanda zai taimake shi alladhi yajibu ittiba'ahu wanda dole ne a bi shi wa huwa rasulullah shine manzon Allah Muhammad ibn Abdullah annabi Muhammad dan Abdullah sallallahu alaihi wasallam an gane ko al-qurashiyyu an gane ko wanda yake dangantuwa ya fito daga cikin kabila ta Qurayshawa al-hashimiyyu wanda ya fito daga bani Hashim sunan kakansa ne an ce an sanya masa suna hashim saboda ya kasance a lokacin jahiliya ya shumul khubza yana kakkarya wato gurasa ko mu ci biredi tun da an ci biredi yanzu zamanin da biredi aka ci gurasa ga waɗanda suka zo ziyartar ɗakin Allah hashim shi ne abin da yake an kakkarya shi وضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح المبعوث وأن أنك توروشي إلى الناس زواج متاني كافة قبالها ونبينه له sannan mu bayyana ba shi wannan mutumin al'ayati ayoyi addallati ala zalika wanda suke nuna wannan wa annal iman bihi cewa imani da shi yatadammanu al-iman yatadamm wa annal iman bihi yatadammanu al-iman biman sabiqahu biman sabaqahu ya kunshi ayi imani da waɗanda suka gabace shi min ar-rusuli na manzanni wala aksa amma babu sun kuyi inji malaman zauri yin imani da shi ya zan wajibi kai imani da manzannin suka gabace shi amma yin imani da manzannin da suka gabace shi bai zan wajibi ba ka yi imani da shi an gane ko shi ne ce wala aksa to wannan magana yana yiwuwa a ce malam ya yi usulubin da na farko wannan magana ba za ta karkowa ba gaba daya an gane ko saboda dukkan manzanni wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismihi ahmad dole sai ka gaskata annabawa cewa ko baka ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai ina fata arfinci sai in ya zanto nau'in na imanin abba ɗaya ba sannan kuma shi imani da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam jumlatan na tafsir duk abin da zo da shi sai ka karba amma sai kai imani da annabi Isa amma ba za ka aiki da shari'a shi ba na fata ana fahimta ta to fa idza aqarra bi zalika in ya tabbatar da wannan in taqalla bihi za mu cira ta zuwa gare shi ila tafsili zuwa ga al'amuran da aka fayyace detail kenan fi ma ja a fi shari'atun nabi sallallahu alaihi wasallam game da abin da shari'a ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta zo da shi li yuqirra bihi don ya tabbatar da haka wa yaltazima al'amala yalzimci yin aiki ba da ina bil ahammi fal ahammi almuhimmu dai zamu fara nan ma da mafi muhimmanci sannan bayan wancan ya tafi sai nan a zo ga mafi muhimmanci kas salati kamar sallah kamar zakka sannan zakka malin ya ce wa haka da haka dai al'amura ba su tafiya alfasul thalith za mu shiga cikin fasli wato na uku ce malin ya ce alfasul thalith fasali da uku fi majalin da'awata ila Allah a inda ake yin da'awa zuwa ga Allah fage ko wuri malin ya ce na'ani abinda muke nufi bi majalin da'awata ila Allah ila Allah ta'ala fagen da'awa zuwa ga Allah mayadinaha al-mukhtalifa mayadin hanyoyi kalma ta maidan ana amfani da shi fage an gane ko wanda yanzu kuma suna amfani da wannan kalma wajen wurin da ake yin kwallo sai a ce maidanul la'ib maidan an ce maidan wurin da ake yin wasa amma dai wannan larabci ne da shi dai maidan fagen da za a gabatar da wani fa inna da'wata ila Allah yin da'awa zuwa ga Allah laysat mahsuratan ba a takaita ta ba aka sha makance ta fi maidanin muayyan a cikin fage guda wanda an ka tantance an ka ce bakin shi ballaha mayadinun adida akwai fage daban-daban masu yawa adida kasira wato laraba suna cewa mayadin suna cewa idda masu yawa amma suna cewa adida wasu ka ce wanda larabcin kuskure ne aka ba kuskure bane sai dai ana yin amfani da shi amma idda shine ya fi fitowa a fili fa'iddatun min ayyamin ukhra ballaha mayadinun adida minha ga wasu daga ciki al-ittisalatu shakhsiyya shine ka sadu da mutum kai tsaye haythu yaqsudu ad-da'i ta fuskar da mai da'awa zai fuskanta ila shakhsin zuwa ga wani abu ila shaksin ma zuwa ga wani mutum ma ɗin da tana nuna kowa ne shi fayyadruhu ila Allah ta'ala ya kira shi zuwa ga Allah bi hasbil kaifiya ta fuskar kaifiya hanyar da za a bi as-sabiqa kuran da sun ka gabata fil fusl thani a cikin babi na biyu khitaban ta fuskar khitab yadda za ka yi magana da shi wa tartiban ta kuma yadda za a jiran toshi shin wanda za a yi ma hikma ne ko kuma za a yi ma ma'u'izar hasana wanda za a yi ma aljidar billati hiya ahsan mun gane wannan ko nan da ce ittisal ba yana nufin waya ba ba yana nufin nan ku haɗu ku yi magana kai tsaye ba dole ba sai ta fuskar waya na biyu al'amakinul amma wuraren da jama'a suke taruwa wurin da ke haɗa mutane ba su yawa kalmasajid kamar masallatai wata jama'at da tarurruka kamar wasimil hajji kamar wuraren hajji an gane ko wal'andiya jam'i ne na annadi wurin da ake zama majalisun nai faliya da unadiya wal maƙahi da maƙahi jam'i ne na almaƙaha alƙahawatu kafe da larabci almaƙaha wurin da ake zauna a sha kafe tonan ba ana nufin duk inda aka shan kafe ba sai in wurin ana iya zama a yi da'a don wani wuri da kafe da giya na akwai da kalori ka kusa yin kafa ɗanar yalla kai ma hito ka sai ta yi waya ko ba haka ba allah kai muna tsari wal matsa'im da matsa'im jam'i na al matsa'amu ta'imar shai'a ya ɗanɗana shi al ta'amu abinci al matsa'amu wurin da ake cin abinci al matsa'im jam'i ne na wurin da ake cin abinci nan ma kana iya zuwa an gane ko wa nahwi dhalik kana ita restaurant ko wa nahwi dhalika da irin wannan hasba ma taqtadhihi almaslaha irin yadda maslaha take hukumtawa ko ta tabbatas wa tatatallabu alhaja kuma haja take bukata haka ba dole ba kuma sai waɗannan misali ne ɗaya baka ce wa nahwi dhalika har gidan kaso ana da'awa annabi yusuf gidan da'awa gidan kaso yayi da'awa ko ba ka da bane عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم شيسا من ذا الله صلى الله عليه وسلم يكسنتي يعرض نفسه ينا بجرو دا كانسا يكي كانسا على القبائل كقبيلو في المواسمها a lokacin da suke haduwa mawasim wurin da suke haduwa na taron su wa aswaqiha da su kasuyin nan su wa yad'uhum ila Allah azza wa jalla ikira su zuwa ga Allah azza wanda ya buwaya wajalla ya dukaka mala ya ce faƙad rawa rawar imamu ahmad imamu ahmad rahimahullah ya yi riwaya anhu rawar imamu ahmad rahimahullah anhu allah shi masa rahama arrabi abin al'ibadi daili ƙala yake cewa ra'aitun nabiya sallallahu alaihi wasallam na ga manzan allah sallallahu alaihi wasallam rabi abin al'abbat yake cewa ra'aytun nabiyya sallallahu alaihi wasallam naga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi fi suqi dhil majaz a kasuwa da ake kira dhil majaz wasu tsohon kasuwanni ne na jahiliya irin suqu ukawa da muka je saudiya kasar saudiya karatu an kai mu suqu ukawa an killace ta yanzu ba kasuwa bace amma wurin tarihi an gane ko wa huwa yaqulu yana cewa ya ayyuhan nas ya ku mutane kulu la ilaha illallah ku ce babu abin bauta da gaskiya sai Allah tuflihu za ku rabauta hadisi ne an ka ce rawahu ahmad ahmad ya ruwaito shi a cikin musnad mujalladi na uku shafi na 492 shi ma wannan mujalladi a wannan bugun da malam ya amfani da shi ko kuma ya tahqiqin littafi ya amfani da shi ina fata amfani sai ka koma kaga tahqiqin hadithin da sauran abubuwa tahqiqi na Sheikh Ahmad Shakir ko sauran malaman hadisi da sun kai tahqiqin wannan hadisi mun ji wannan da ko wa min hadisi Jabir kuma daga hadisi na Jabir yace qala yace kana nabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah tira da minci Allah su tabbata gare shi ya kasance ya ridu nafsahu ala nas yana bijiro ma mutane da da'awa an gane ko yazo da kansa ya gitta kansa don da'awa ala nas ga mutane fil mawqifi a wurin da mutane suke tsayuwa kenan a wuraren taro fayakulu yana cewa halmin rajulin shan akwai wani mutum ya hamilu ni ila ƙaubihi ya ɗauke ni ya kai da zuwa ga mutanensa in yi da'awa fa inna ƙuraishan domin ƙuraish ƙabila ta mana'uni an uballiga kalama rabbi sun hana ni in isar da saƙon ubangiji na azza wanda ya buwaya wa jalla kuma ya ɗaukaka ya ce to in ka diba ka duba na biyu ko ba karan bane nan batu sai ka rawahu tirmidhi na fata amince ne da sauran bayani wanda ba za mu iya kawo ba sun kawo na sa'i da sauransu ne dunnan don ka ƙara tantancin abin matsala ne ƙada ibn kathir ibn kathir ya ce warawahu ahadus sunan ahadus sunan su ruwaito shi al'arba a guda hudu wa ƙada tirmidhi tirmidhi ya ce hadith wato hasanun sahihun kaga nan ya maka ta'kidin ingancin wannan hadisi an gane ko mun ji wannan da kyau to quraishin kuma kabilar sa ce dan haka in ka ce zaka aikin addini tana yawa da gidanku da wuta za ta fara tashi da matakka da diyanka da ƴan uwanka duk su zan rigal amma in ka yi haƙuri tana yi wa dukkansu allah shirya maka da su ko kuma su karɓa su ba su karɓa ba qala ibn ishaq ibn ishaq yace babban malami ne na tarihin musulunci shine ibn ishaq wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala dalik manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance akan haka min amrihi na daga al'amarin sa kullama ishtama an-nas duk lokacin da mutane suka hadu fil mawsimi a cikin wurin da suke taruwa na shekara wani lokaci ko ko daga lokaci zuwa lokaci ata'ahum zai zo musu yad'u al-qaba'ila ila Allah azza wa jal yana kiran kabiloli zuwa ga Allah wa ila al-islam azza wanda yake ya waya wa jalla ya daukaka wa ilal islam yana kiransu zuwa ga addinin musulunci wa yu'ridu alaihim nafsa yana bijiro musu da kansa wa ma jaa bihi min alhuda da abin da yazo musu da shi na shari'a war rahmati da rahma wala yasma'u biqadimin ba zai taba jin ba akwai wani mutum wanda zai zo makka shine qadim mutumin da zai zo yaqdumu makkata zai zo makka min al-arab daga larabawa an gane ko lahusmun yana da suna sunan shi kenan ya yaɗu wa sharafin ko yana da ɗaukaka illa sai manzan Allah face ta saddalahu ya ya gitto mishi wa da'ahu ila Allah ya kira shi zuwa ga Allah wa arada alaihi ma inda kuma ya bijiro mishi da abinda wato yake tare da shi dan mi saboda mutumin da yake da jama'a in an samu ya karbi da'awa abu ne mai kyau shi yasa waɗansu idan mutum ya je gidan masu hali da an ga malami gidan sarki ko aka ga malami gidan shugaban kasa ko gidan firifi sai a ce wai malamin sunna wai a gane shi gidan sarki ko gidan shugaban kasa ko gidan abu na farko mutanen nan da ake zuwa gidajen su musulmai ne kuma Allah ya wakilta musu haƙƙin jama'a ya ce a yi musu nasiha ko ba ka nan bane to in dama za ta samu ka je gidansu me zai ka je gidansu na ɗaiki ne ta yi ma shugaban kasan ma ba ma musulmi bane ta yi sarkin ba ma musulmi bane wa ya hana aje wajen shi a kira shi zuwa ga Allah to amma saboda zukatan sun lalace duk lokacin da aka ga mutum maimakon a fara zaton alkhairi a kansa sai a fara zaton sharri dan na je gidan sarki ni ma talakan shi ne misali kuma ni ma ina da haƙƙin in je in nuna mishi tana yiwa wata ɓanna ce ake yi ni je in gaya mishi a gyara ta dan mi ne za a ce idan na tafi gun shi maslaha ta al'umma ko ta addini ta kai ni abin zargi ne wa yake haka shi yasa yana da kyau mu dawo mu wadansu abubuwar muke yi inda ba su da kyau dan an gani tare da mai kuɗi me laifi in na je ne don in nuna mishi ma addini wani aiki me matsala akwai wani wasu mutane wasu marayu ba su da abinci a daji a taimaka musu sai ni tahuwa ta sai sa aka ɗibi abinci aka je aka yi musu me laifi na wani abu ne ni wanda za a zarge ni ko za a yawo da ni cikin gidajen al'umma a ce an gani abinda ba a so ga malami ya zamanto yaron masu kuɗi ko masu mulki idan suna son wani abu wanda bai dace da addini bai ce ka addini yake so ko ya zama to mai musu shirka ko mai musu irin abubuwa na tsibbace-tsibbace waɗanda addini bai yarda da su ba mun fahimci wannan ko ko ya zama to a malami ne wanda an san shi ba ka ganin wani talaka abokin shi ba ko makaranta ma tana yawa bai da amma da sunan mallamta duk inda ka gan shi tare da wani babban mai kuɗi ko ko wani mai mulki wannan shi ne abin zargi don ya nuna ba al'umma ce yake so ba ta kan shi ta yake yi kuma dan an ga malami ya buɗe kamfani wa ya haramta mallami ya buɗe kamfani wa ya haramta a ba mallami kwantara a gwamnati ya yi aiki ya samu halalin shi wani na haɗa wannan in dai za a ba mallami gina klas ya je ya gina irin tsarin da an ka ce ya samu riba ina na allah ya ce haram ne mallamai su nemi riba su abinda ba a so kasuwanci shigaltar da kai daga aikin addini da haka duk waɗannan abubuwa kamata mu waye musu shi sa kasashen da aka ci gaba za ka iske malami da kamfunna ma ba kamfani ba akwai wani mun je kasar saudiya kafin lokaci mun halinsa wani babban mai kuɗi ana kiran shi utaili ɗalibin shekha bin bazini kuma babban mai kuɗi ne a saudiya duk da shi yana cewa shi bai ganin kansa babban mai kuɗi akwai da suka fi shi kuɗi duk ɗaliban jami'an madina kaf in gwamnati zai musu biya yana musu biya malamin daga iya yi ɗaliban jami'a guda kuma ban ce wannan ita ne ba idan ya je makka yana da wani gida da yana kallon masallacin makka idan ya je zai yi tsayi sai sa aka mai kuɗi duk wanda ya je ya shiga sahu cikin wanda sun ka je umara yana ba shi riyal 500 kamar jika 75 in kun kai ku dubu goma sai ya baku kuma ɗalibi ne kuma ilimi kuma kuma mai kuɗi ne kuma yana da kamfuna haramun ne ba ya haramta malami ya je neman aure wai sai a ce an ga malam wani ya shiga gida wai neman aure to in mallam bai neman aure ba to gidan karuwa mallam ba shi ko ko mallam ya arbi dalibar shi to dan mallam ya arbi dalibar shi ki an matsala karuwa ta yi aure Allah ya kyauta kuma ko karuwa ta tuba ba a ce dole sai malamai sun aure ta ba amma dan wani ya aure ta me matsala an raba ta da karuwanci Allah ya kyauta kuma je lokaci yana matsowa amkinatu dirasa wato yana daga cikin wuraren da kina ake zuwa ayi ayi da'awa amkinatu dirasa wurin da wato amkina jam'i ne da almakan wuraren karatu na darussa kalma'ahid kamar ma'ahad ma'ahad makarantu da akwai ma'ahad akwai ma'ahadul ali akwai mutawassit gashi nan dai wani lokacin sun ce ma'ahad galibi kamar ba a kai shiga jami'a ba kamar lise wani lokacin sun ce ma'ahad shine kamar an kare jami'a za a yi wani karatu na sama course kamar da suke cewa course da english wal madaris da makarantu wal jami'at da jami'o'i sawa'an kana zalika an tariq al muhadarat shin wannan da'awa zaka yi ta ne akan ta fuskar tsara muhadara ka dauko wani maudu'i kai bayanin sa wanda dawat da tarurruka da ake yi jam'i na annadwa annadwatul amma tarurruka na duniya da ake yi ko a cikin ƙasa ko a cikin jiha ko a cikin unguwa an tsarikar durusil khassa ko ko darussa na daban wanda akwai darussan da dole kuma kama irin wanda darasi na littafi dole ba kowa ke iya halarta shi ba akwai darasi kuma wanda za a yi wanda kowa ma yana iya halarta shi shi ne ce wato alhassa kenan fa innal mudarris domin mai karantarwa ko almudarris almukhlis almukhlisa kenan mai tartarwa amma wanda yana da ikhlasi yana yi ne don abin ya ci gaba ba don saboda a bashi kuɗi ba ko don saboda ya tallata kanshi ko girman shi ko ilimin shi ko wani abu na duniya almukhlisu lidinihi wanda yake da ikhlasi game da addinin sa yastati'u an yad'u ila Allah yana iya kira zuwa ga Allah ta'ala madaukakin sarki bi maqalihi da maganar shi min khilal ilqa'i durus ta fuskar lokacin da yake darasi kana darasi sai ka kuma shiga tarbiyya domin ba malami kawai ake bukata ba almuallim ko alalimu almurabbi wani mutum malami ne wani mutum masani ne amma ba mu mai bada tarbiyya bane rubutun tarbiyyar ma zai na fata na fahimta ta au bi halihi ko ko mutum yana iya da'awa da halin shi min al-ibadati da ibada wa sidqil mu'amala da kuma a mu'amala ingantatta daga kira mutane wato kalima wa'azin mutum dubu ga mutum guda bai da tasirin aikin mutum guda cikin mutum dubu mutum dubu na iya gama magana kan karba amma mutum na ne da yawa za su aikata aikin alkhairi sai da yawa sun koyi da su ba tare sun ce a zo a yi ba saboda babban ƙalubalen mu du'at aiki ba karatu ɗaya ba na fata ana fahimta wallahi aiki ya fi tasiri wani lokaci bisa gani magana da za ka yi mutum lallai magana ita ma tana da tasiri mun ji wannan da kyau ko wani hawi zalika da irin wannan fa innal mudarrisa domin shi mai karantarwa qudwatul litullabihi an gane ko abin koyi ne ga dalibansa wa a'malihi da ayyukansa wa akhlaqihi da kuma dabi'o'insa tantabi'u fi azharihim tana shiga cikin kwakwalen su daga tabi'a ne sai ta shiga wa tazharu kuma tana bayyana fi a'malihim a cikin ayyukansu wa akhlaqihim da dabi'o'insu shi yasa ma malami in yana yin wani abu bai san ma in mai kyau ne in ma ba wanda ba mai kyau ba sai wato at-ta'lim biduni shu'ur ghayr al-mubashir kai mutane sun koyi abu gare ka amma su ba su sani ba shi yasa malami hatsari ne ba da dalibai ga malamin da bai da tarbiyya ba ilimin da ake bukata ba shi yasa nan masu ba kuma sai karantar da addini ba da mai karantar da maths har mai karantar da philosophy in an ka zo cikin chapitre na religion an ka ce excuse you exist eske akwai Allah a matsayinka da wanda ya karanta filozofi sai ka ce wallahi akwai Allah kai da'awa ko da filozofi kake karantarwa in kuma kace babu Allah kuma kai mummunar da'awa in ka bar yara cikin shakka kai mugun aiki sai kai amfani da wannan dama ka nuna madalibai akwai Allah saboda su tashi da tsoron Allah su zan minister su zan president premier minister sai kasashen mu mu samu saukin irin matsalolin da muke fama da su domin in waɗanda sun ka san addini masu tsoron Allah sun ka jagoranci al'amura lamari yayi kyau haka ne ko ba ka ba yan uwa musulmi lokaci ya kai karshe ina ganin fasali biyu suka yi muna saura sai darasin mu na gaba insha Allah ta'ala muna fatan mu samu mu kare da wannan littafi in Allah subhanahu ta'ala ya sanya ya abinda muka faɗa ya zama tudidi Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure kuma Allah subhanahu ta'ala ya gafarta mana سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته